بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بقي قوة شدة شكرة تدبودير دريهدو da talatin da biyar hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina wanda ya dace da bakwai ga watan hudu shekara ta dubu biyu da goma sha hudu a lissafin turawa muna kan darasi na takwas a cikin tafsirin suratu al-a'raf wanda muke gabatawa na masallaci mai albarka na Sheikh Ja'far Mahmud Adam da ke sabuwar gandu muna fatan Allah ya ba mu dace akan abin da muke faɗa idan kuna tare da ni satin da ya wuce mun tsaya ne akan aya ta saba'in da uku daidai yau za mu tashi akan aya ta saba'in da biyu kai yau za mu tashi ta saba'in da uku ko kissar samudawa ko to malam mai Allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم satin da ya wuce mun karanta kisar annabi hudu alaihi salatu wassalam da shi da adawa yau kuma za mu dora kan kisar samudawa da annabi salihu alaihi salatu wassalam annabi sallallahu alaihi sallama yana faɗa kamar yadda riwaya ta tabbata a cikin musnad imam ahmad la tas'alul ayati ku daina roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar muku da azaba ko wata mu'ujiza da za ta iya halakar da ku ya ce wa qad sa'alaha qaumu salihin fakanat ترد من هذا الفج وتزجر من هذا الفج فعتوا عن أمر ربهم فأقروها فكانت تشرب ماءهم يوما ويشربون لبنها يوما mutanen annabi salihu su ne samudawa sun tambayi Allah tabaraka wa ta'ala aya ɗin Allah ya sauka musu da taguwa su kuma da taguwa aka jarrabe su taguwar annabi salihu alaihi salatu wassalam mazala ce tana zuwa ta nan ta fita ta can ubangiji ya kafa musu zuka ce wannan taguwar taguwar Allah ce ya ce naqatullahi wasu kuyaha ma'ana ku kiyayi taguwar ubangiji kada ku cutar da ita ku ci gaba da shayar da ita ku ci gaba da taimaka mata wannan taguwar ta Allah ne Allah da kansa ya ce tasa ce kada ku tozarta ta amma mutanen nan suka yi girman kai fa'atau an amri rabbihim fa'aqaruha suka yi girman kai malam suka zo suka soke ta suka sa makami suka kashe wannan taguwa din suka halakar da ita tana shan ruwansu yadda Allah ya tsara abun a wannan lokaci yadda abun yake gudana za ta zo gindin rijiya ta sha ruwa yau su bar mata ta sha idan ta sha ruwa ta ƙoshi gobe kuma sai su tatsi nonanta su yi amfani da nonon su ma su sha amma wannan ni'ima da ubangiji ya musu akan wannan taguwa da jan su da ya cewa kasu su taba ta kasu tozatar da ita da yake burin shi kafiri kullum ya ketara dokar Allah suka soke ta suka halakar da ita Allah kuma ya kama su da tsawa aina wasu wuta ake turo musu wasu kifar da su aka wannan kuma tsawa tsawa Allah ya sa aka yi musu tsawa daga ƙarƙashin ƙasa malam suka fara kifewa aka nitsar da su aka kifar da su ta dalilin wannan tsawa aka halakar da su sai mutum ɗaya a cikinsu Allah ya bari duk kafiran da ba su yi imani da shi ba duk Allah bai bar su ba ya halakar da su shi wannan mutumin ɗayan a riwaya aka ce shi kuma yana cikin harami ne yana cikin haramin ubangiji tabaraka wa ta'ala aka tambaya annabi aka ce waye wannan mutumin sai annabi ya ce huwa abu regal shine mutumin da ake ce da shi abu regal so anan ya koyan uwana ku sani cewa Allah yakan iya kama mutum da nau'in azaba kala-kala wanda ya ga dama shi yasa shi Allah ba a yi masa alfahari da komai zai iya kashe ka da ciwon kai zai iya kashe ka da mura zai iya halakar da kai da kaya zai iya halakar da kai da ruwa zai iya halakar da kai da iska bari mu ji abin da ya faru Allah ya ce wa ila samuda akhahum saliha samudawa Allah ya turo musu dan uwansu salihu dan uwansu da yake tare da su a gari guda suke rayuwa da shi Allah ya turo musu salihu kenan arsalna ila samuda akhahum fin nasabi la fid dini Allah ya ce mun turo musu su samuda mun turo musu dan uwansu salihu dan uwansu a dangantaka ba dan uwansu addini ba inda ba su imani da shi ba ya ce da su ya qaumi abudullah malakum min ilahin ghairu ya ko mutane na ko ya ko mutane ku bautawa Allah shi shi kadai ba ku da wani sarki abun bauta da cancanta da dacewa in ba Allah ba qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum hakika hujjoji sun zo muku daga ubangijinku hujjatun min rabbikum ala sidqi Allah ya kawo muku hujjoji da za su nuna cewa ni gaskiya nake gaya muku هذه ناقة الله wannan gatanan taguwar Allah ce kamar a ce kula da wannan kayan Allah ne ka tsari kada ka taba kada ka tozartar da shi karka wulakantar da shi hadihi naqatullah kamar yadda ake cewa baitullah wannan إضافة على التفضيل والتخصيص والتشريف لكم آية آية شيء أغريكو وتموجزة شيء أغريكو فذروها تأكل في أرض الله كتالي تا تشدق كسر أبنجي ma'ana ta ci a bayan ƙasa ku rabu da ita kar ku taɓa ta kada ku tozartar da ita wala tamassuha bisu'in kakku ta shafe ta da dukkan wani abu mummuna la tusibuha bi aqr kakku taba ta ta hanyar soke ta idan kun yi haka fa ya'khudhukum azabun alim to lalle azaba mai radadi za ta shafe ku za ta same ku kun ga wannan magana ce dalla dalla ku bautawa Allah kada ku yi shirka da shi ga wata aya ga wata mu'jiza an kafa muku ita ita ce taguwar Allah ku kyale ta ta ci abinci a bayan ƙasa kamar yadda kuma aka kyale kuke cin abinci a bayan ƙasa kada ku taba ta kada ku cutar da ita shikenan bari mu ji me suka ce
واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء على الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين annabi salihu ya ci gaba da yi musu wa'azi cewa wazkuru iz ja'alakum khulafa'a min ba'di 'adin wa bawwa'akum fil ardi tattakhiduna min suhuliha qusuran wa tanhituna al jibala buyuta yace ku tuna yayin da Allah madaukin sarki ya sanya muku zamanto halifofi bayan adawa ko ba ka bane wa ila adin akhahum huda yanzu ba mun gama karanta kisa annabi hudu da adawa ba ba an kammala da su ba Allah ya kubutar da annabi hudu ba to shine yake cewa ku tuna fa Allah ya sanya ku ne za ku mai bayan ƙasa bayan mutanen annabi hudu adawa sun tafi aka kawo samudawa kenan anan a tarihi sai da adawa suka yi zamani suka gama sai kuma samudawa suka zo suka yi zamani waɗannan mutane malam cikin sifar da Allah ya sifanta su su ada saboda girman jiki su samu dawa kai wato ba sa gini dutse suke samu manya-manyan duwatsu sai su faffaskare su shine gidajensu a cikin duwatsu suke zama to ai ginin da za su yi duk ƙasa da za su gina da ya jingina ma a jikin ƙasar rushe ta zai yanzu ba samu dai yana jingina a jikin wannan katangar sai dai sauki masallacin nan ai kaya ne guda ga girma ne to shi yasa ma gaba ɗaya su ba sa bara ma su zauna ma a cikin wannan ba galiban ba karamin wuri ne zai dauke su ba kato kuma yanzu nan duk iya masallacin nan bai fi adadin yan kwararraki ne za su iya zama a ciki ba saboda bala'in girma to mutum ɗan ya miƙe kafarsa za ta ƙarasa ƙofar masallaci Allah idan malamai suna ma bayanin girman adawa ɗin abin zai baka mamaki ba ƙaramin mamaki zai baka ba to duwatsu suke faffasawa to amma akan samu sukan zama a gidaje na ƙasa amma fa ginin na fitar hankali yana gini ne za a yi shi kamar irin badala din nan kun ga irin badalan nan kuke ai gina ta akai to wannan lokacin wato bazara saboda zafin rana ya yawa ba su iya zama cikin duwatsu ba sai su dawo su yi gini na ƙasa sai su shiga su zazzauna a ciki lokacin ainihin wato sanyi kuma sai su shiga cikin duwatsu tono suke malam da hannunsu mutum sai sa hannunsa yana kwarfatar dutse a ciki da yatsarsa da hannunsa sai kwarfaci dutse ya yi gidaje kuma malamai suka ce gidajen kasan da suke ginawa ba sa iya isan su nan da nan tsautsayi zai iya sa ko hannunsa ya taba wani guri ya rushe shi ko kafarsa taba wani guri Allah kuwa shi yasa kawai lokacin iya dan lokacin zafi ne suke zama a ciki su maleji sannan kuma sun fi karfin gini dai gini dai da za a yi shi a bayan ƙasa su zauna a ciki sun fi ƙarfinsa kamar yadda ake kashe riga a sa riga a katta haka suke gina gida su kashe shi su gama su daɗa gina wani su kashe saboda kuma Allah ba su mugun nisan kwana suna da tsawon tsawon kwana muddata a wato a amarihim tuli muddata a amarihim Allah ya ce fazkuru ala Allahi ku tuna ni'imomin ubangiji akan ku ya ku bayan Allah wala ta'thaw fil ardi mufsidin kada ku kasance a bayan ƙasa kuna yada tsananin barna al'asu daga al'aisu ne al'aisu a larabci ana nufin ashaddul fasad ku daina yada mafi tsananin fasadi a bayan ƙasa Allah ya hane su wannan duk wa'azin da Annabi Salihu yake musu ne to bari mu ji ansar da manya-manyan cikin su mala'un suka ba suka ce قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون قال الملأ الذين استكبروا من قومه الملأ manya-manyan mutane da suka yi girman kai cikin mutanen annabi salihu shin samudawa Allah da kansa ya ce istakbaru suka yi girman kai suka ƙi karɓan gaskiya daman duk wanda baya karɓan gaskiya shine mai girman kai ai su ne al-ashrafu al-qada alladhina ta'azzamu an al-iman bi salih shugabanni da jagorori wanda suka ga cewa su sun fi karfin su yi imani da annabi salihu waye wani salihu da za su yi imani da shi manyan gari kenan cewa suka yi suke inkarin imanin kuma suke inkarin annabta ɗin da shi suna gayawa masu rauni lillazina stud'ifu ga waɗanda suke raunana al'atba kenan mabiya sai suke gayawa mabiyan salihu liman amana minhum ga wanda suka yi imani أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه yanzu ku kun yadda kuma kun san cewa salihu aikakke ne daga ubangiji har kuke bin sa atalamuna anna salihan mursalun min rabbi qalu waɗannan raunana mabiya annabi salihu din sai suka ce inna bima ursila bihi mu'minun lalle mu kam mun yi imani da abinda Allah ya aiko annabi salihu mun yi imani mun yadda qala alladhina istakbaru su kuma masu girman kan sai suka ce inna billazi amantum bihi kafiruna mu kuma abinda kuka yi imani da shi salihu din mu ko mun kafirce shi mun raba hanya mun raba gari ku je ku yi imani mu ko mun kafirce ba za mu bi shi ba sakamakon kafircin da suka yi wa annabi salihu shine suka yi abin da Allah zai faɗa yanzu
فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين فعقروا الناقة كوي سكري تسامو أن تاغوا wacce ke da mu'jiza ce annabi salihu ya zo da ita daga ubangiji kawai suka soke ta suka kashe ta kalmar al'aqru a larabci shine qat'u urqubul ba'ir soke wuyan shi wa'atau an amri rabbihim suka yi al'utau al'utau ana nufin wato wuce gona da iri kamar alghuluwu fil batil kenan wa'atau atuwan kabira ma'ana zurfafawa wajen yin barna shine wa'atau an amri rabbihim suka zurfafa wajen yin barna da ƙetare ubangijinsu ko dokar ubangijinsu ata ya ato otowan kenan kuma ana fassara al'utuwu a larabci da girman kai an gane ko suka saba wa Allah suka ƙibin umarnin Allah akan taguwan nan da ya ce a kula da ita a tsare ta suka ƙaryata annabinsu wa ƙalu bayan sun kashe taguwar suka ce ya salihu tina bi ma ta'iduna ya salihu ka zo mana da duk abin da ka yi alkawari zai same mu na azaba ka kawo mana shi in ka isa in kunta minal mursalina in har da gaske kai kana cikin waɗanda aka aiko su manzanni bismillah ka kawo abin da za ka kawo an kashe taguwar an yi duk abin da an karyata ka din to ku za su gani me ya faru malam فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين take suna faɗin wannan magana fa akhadathumur rajfa sai Allah ubangiji ya sa wato girgiza da tsawa ta same su zalzalatul ardi wa harakatuha shine rajfa uhliku bis sayhati wa bir rajfa ga tsawa ga girgizar ƙasa idan Allah iddaka tsawa mala'iku za su yi tsawa sai ƙasar gaba ɗaya ta rididdige sai ta halakar da su fa asbahu fi darihim jasimin suka wayi gari fi darihim ai fi diyarihim a cikin gidajensu da garurukansu da ƙauyukansu jasimina khamidina mayyitin suna masu faduwa a ƙasa matattu duk sun gurfa ne kawai sai dai kai ta ganin gawawaki duk girman sunan duk gadara da ƙarfi da suke yi da Allah ya daka musu tsawa mala'iku suka yi musu tsawa ƙasa ta girgiza duk sai aka an wayi gari sun halaka shine can Allah ya ce wa akhadha alladhina zalamu sayha waɗanda suka yi zalunci suka ƙaryata annabinsu Allah ya kama su da tsawa lalle kam za ku daɗa gaskata wannan idan kuka tuna da tsawar da ake a damana akwai yaron da na san shi ɗalibi ne na ilimi tsautsayi ya sa wata rana ya fito da daddare zai kama ruwa da damana ana tsawon nan wallahi tsawar kawai in gaya maka akai ana yin wannan tsawon wallahi malam sai ya faɗi a mace a tsakar gida an gaya ma faɗi kararau wannan tsawon ta halakar da mutane da yawa malam wani wurin fa idan aka yi wata tsawar wallahi wuta yake kamawa da shi saboda bala'i kai ka sani ai kana iya tuna wani abu wallahi idan aka sai ka toshe kunnanka ji za ka yana wani raba tau ya tashi hankali kwarai da gaske ka san me wannan tsawon mala'ikan da Allah tabaraka wa ta'ala ya dora masa nauyin raba girgije daga hadiri a yi ruwa shi ne fa yake yi wa wannan hadirin tsawa ya ce tabbatan idan ya daka mai tsawa to tsawon da yake masa dinnan shine fa ke din duniya take motsawa gaba ke daya sannan wannan kuma walƙe da kake gani wuta ce da take fitowa daga bakin mala'ika haka malaman tafsiri suka faɗa ba wai tsawon Allah bane ba Allah ne da kanshi ba mala'ika ne guda ɗaya akwai tsawar da fa idan an yi ta wallahi dutse zai ga dutse ya tsage dutse ka duba karfin dutse ba wallahi zai ga ya rabe gida biyu ko ga dutse ya ya rikito ya gangaro ya fadi to muna fatan Allah ya kubutar da mu annabi yayi alkawari kuma ya roke ubangiji ne cewa Allah kada ka halakar da al'umma ta da tsawa shine Allah iyadda da ba dan haka ba barnar da ake yi a al'umman nan barnar najeriya kaɗai ta isa allah kifar da duniya dukan ta gaba ɗaya ta najeriya kawai karka tsallaka ka je wani wuri waɗannan mutanen ɗan adam nan da kake gani kana rayuwa da su wallahi ta'addanci da barnar da ake kaɗai ta isa wallahi malam allah ya kifar da duniyar gaba ɗaya amma taimakon allah annabi ya mana addu'a ya ce ya roƙi allah allah ya bamu nisan kwana har a tare duniya da mu fatawalla anhum bayan Allah ya halakar da su ya juya bayan rabu da su ko shi annabi salim ya kau da kai shine tawalla ai a'rada anhum kamar yana to ba gashi ba kun jawo kanku ya juya baya ya rabu da su وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي bayan an kashe su bayan an halakar da su yazo kuma yana magana da gawawaki kamar yadda manzo Allah ya magana da gawawaki ranar yakin Badar yace ba gashi ba ina wane ina wane ina wane ina wane ina kafirci ina zalunci ina girman kai ina dagawa ina nuna isa suna ina yace ya qaumi ya ku mutane la laqad ablagtukum risalata rabbi na isan muku da sakon ubangiji na wa nasatu lakum nay muku nasiha kafin wannan musibar ta same ku walakin la tuhibbuna nasihin sai dai ba ku san masu nasiha kula da wannan magana me ya jawo wa mutanen annabi salihu samodawa Allah halakar da su ba sa san masu nasiha ba sa san nasiha duk wanda ya wayi gari baya san nasiha ya dauki ɗabi'a irin ta samudawa ya dauki hali irin na mutanen annabi salihu gashi a gaban ka yace walakin la tuhibbuna nasihin ba kwa so ai muku wa'azi ba kwa sauraron wa'azi akwai wanda yake a rayuwarsa malam wallahi baya jin wa'azi ana kunna da ce kashe kashe kashe kashe kashe kashe kaga dai qur'ani ne ake yan kunna ana surutu da ce kashe kashe kashe kashe to shi goganka da ya ji wa'azi ya ce kashe kashe malam kashe kashe kalimatu haqqin urida biha al-batil ga ta dai a baka kalma ce kamar ta gaskiya kai ka dauka tsoron Allah ne yace a kashe amma kuma barna ne baya son ya ji wa'azi ko ka tsaya kai tunani cikin mutanen da kake harka da su don Allah malam mutane nawa ne suke zuwa su ji wa'azi kuma ina ake wa'azin a ina ake yin wa'azin kuma idan ana wa'azin mutane nawa ne suke zuwa wa'azin wani fa in ya ji wa'azi na dole wallahi sai juma'a juma'ar ma in an ci sa'a ya zo da wuri in ma in ba a ci sa'a ba ya je masallacin da yana zaune ana hudubar shi limamin bai san me yake faɗa ba shi ma mai sauraron bai san me ake faɗa masa ai kwarai da gaske ya sa mutane bacci kur yunawwimun nas bi khutubatihi da ya fara huduba damun kowa zai gyara hularsa haka ya samu lokacin bacci jira ake aika da kamata sala kowa ya miƙe shi a ransa a jikinsa baya jin cewa wani sako ne na Allah yake isarwa ya zaburar da mutane ya tsoratar da su baya ji saboda ya maida abin al'ada da gargajiya Allah ya raba mu da gargajiya to kaga ma ina yake jin wata a ofis babu a gida in ya dawo gida kawai daman da yar remote ɗinsa a jikin tirisitan sa matarsa ta ajiye masa kafin ya dawo a tirisita yake zama a falo an ajiye masa dan remote ɗinsa an ajiye mai inda zai zauna ga inda zai cusa abin da kasa gafilan sa an ajiye masa ya zuba tumbin sa haka ya kunna talabishin ko ya kunna tashoshi yana zaune din na haka zai ta danne danne ya shiga wacce tashar ya duba wannan in an dauke wuta yaron sa ya tayar masa inji haka zai zauna sai ya kai karfe goma sha biyu lokacin baccinsa kenan daga nan zai tashi ya je ya zuba a kan gado ya kama bacci ba addu'a ba zikiri ba salatin annabi don bai je makaranta aka koya masa ba washe gari kuma ya tafi ofis aiki a ci abinci a ƙoshi haka a dawo bai da alaka da gurin masu addini malam ba da wani masallaci da yake zuwa saurari wa'azi wa'azin da ake a masallatan unguwar ku mutane nawa suke zama kai wa kanka hisabi don girman Allah ka duba mutum nawa ne kasan cewa a cikin wannan al'umman malam na shafa da annan maimaita kuma ka bincika wallahi malam akwai musulmin da a gidansu babu qur'ani wallahi tallahi qur'ani izu 60 da za a bude a karanta wallahi babu shi a gidan kware ku da gaske akwai su da yawa Allah ma ya rufe asiri yara suna zuwa makarantun islamiyya ta dalilin ana samun juzu'i hudu biyar shida in yaron ya dan yi zurfi juz'i goma wallahi qur'ani izu 60 ne muku wannan rantsuwa baka fara akwai musulmin da bai da qur'ani a gidan shi so bai da alakar ma yaje karanta shi ma walakin la tuhibbuna an-nasihin yasa mutane suka wayi gari sun sani ko ba su sani ba sai aka hada su gaba da malamai masu wazi kaga kana kin malami ba wani abu yasa kake kin sa ba saboda kawai yana wazi yana faɗan gaskiya kai ba siyasa ta hada ku ba ba gona ɗaya kuka haɗu kuna noma ba ba aure kuka nema tare da shi ba ba kasuwa ce ta raba ku ba ta hada ku ba babu alaka kawai yana kira ne zuwa ga hanyar Allah amma ba ka so kana ƙiyayya da shi saboda ba ka son wa'azi akwai wanda a masallaci wallahi ana ana fara nasiha zai tashi miki yanda ka san bai da lafiya idan ba a nasiha zai zauna a masallaci amma in dai an fara wa'azi zai tashi ya fita ya yadda ya je zauna gurin mai biredi ko ya zauna gurin mai shayi suna hira suna labari hasbunallahu wa ni'mal wakil ku so wa'azi ku so masu wa'azi ku yi aiki da wa'azi to malam sai me faru kuma
ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين a lokacin da ya zo yake musu magana shi annabi salihu yake wasu waɗannan samudawa malamai suka ce ah to yaya aka yi bayan Allah ya halakar da su kuma ya zo yana musu magana yana cewa laqad ablagtukum risalata rabbi wa nasatu lakum ba'da ma halaku bayan kuma sun halaka zai zo yana ga waki magana muka ce kamar yadda annabi ya magana mutanen badar an jefa su a cikin wannan rijiya ulqu fil qalib amma kuma annabi ya ta musu magana ya ta kiransu da sunan nakinsu annabi ya ta kiransu yana cewa ya wani ya wani ya wani a yasurrukum annakum ata'atumullaha wa rasula yanzu da bai fi muku alheri ba da a ce kun ba Allah kun bi manzan Allah gashi yanzu an kashe ku kun mutu fa inna qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan fa hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan mu dai mun samu abin da ubangijinmu ne ya mana alkawari gaskiya ne to yanzu ga shi yau an kashe kuna kafirai to yaya abin da nake gaya muku kun samu kun tarar da shi a gurin ubangiji gaskiya ne sai na umar yana gurin yake cewa ya rasulallah sallallahu alaihi wasallam yace kaifa ko ma tukallimu min ajsadin la arwaha laha yaya kake magana da gangan jikin da bai da rayya manzon Allah gangunan jikin da ba su da rai mene musu magana ya manzan Allah gawawaki jiyaf manzan Allah ce wallazi nafsu muhammadin biyade ya umar na rantse maka da wanda ran muhammadu yake hannunsa ma antum bi asma alima aqulu minhum yace wallahi kurayayyun ba ku fi su jin abin da nake faɗa musu ba wallahi sun fi ku ji wallahi sun fi ku ji walakin la yujibun sai dai kuma ba za su amsa bane ba to haka annabi salihun ya yi musu magana kuma Allah ya jiyar da su ya ce ya mutane na na fai muku wa'azi na muku gargadi amma ba ku san masu nasiha to wannan shine sakamakon mutumin da yake kin wa'azi baya son masu wa'azi fada yake da masu wa'azi yanzu akwai wanda shi kuma aikinsa gaba ɗaya kawai masu wa'azi aka sa shi ya rinka bibiya yana ta rubutu ya musu sharri a yi musu makirci a yi musu kaza dan an dankwafe mai wa'azi an dankwafa addini shi kuma aikinsa kenan abin tausayi abin tausayi wallahi a ce wannan da shi zaka ci abinci bayan Allah da suke kiran mutane zuwa ga hanyar Allah ya ko ƙarya mutum yake yazo yace yace yace abi Allah ai ya kamata ka sauƙaƙa masa duk ɗan iska da suke iskanci ga sunan duk masu barna ga su suna ta yi duk waɗannan suna da suna da amnesty suna da wani tsaro na musamman sai kai a zuwa liƙa ka ga wani mai wa'azi ko mai karatu a ce ka sa ido a kansa ka manta cewa aikin Allah yake ga mutane suna yin shigan bultu su shigo gari da rana ba da daddare ba su hawo mashina da rana ba da daddare ba su yi goyon uku hudu biyar ma su ɗauko makamai su kakkashe mutane ɗaruruwa ana kallon su su burga baburansu su shiga daji dajin yana nan fa akwai jirage fa a ƙasar nan akwai kayan leƙen asiri akwai na tonan asiri akwai na menene duk a nan an kyale su sai a zo a gama an kashe bayan Allah kuma a ce ba a kama kowa ba shikenan zance ya ƙare an gama na katsina an tsallaka an je na binuwe an tsallaka an dawo na zamfara jiya shekaran jiya an kwashe mutum ɗari da wani abu an zubar da su a lokaci guda an mai da ayansu marayu matansu suna ta kaba wai kuma wai akwai wai wani abu wai hukuma wai wai akwai ta sai an tashi zalunta mutane a shiga gari ana dukan mutane ana cikin gida-gida ana wulakanta mutane ga inda za ku je ku fafata ga abokanan aiki a can abokanan bugawa az-zulm ainu zulm zalunci kenan to dama annabi ya faɗa za a yi lokacin da malam kana cikin tafiya wallahi tallahi malam baka sani ba wallahi sai dai ka ji kawaye gari a kiyama ina ka fada cikin masifa mala an to an kashe mutum ɗari nawa kana ciki ai wanda ake kashe ai mutane ne to wata ran kai ta kanka zai zo wallahi ko a kasuwar ku ko hanyar zuwa gidanku ko a unguwar ku ko kuma hanyar wurin sana'arka ko a dandalin ku ko a ina ko a ina ko a ina eh waɗancan nan ba saban Allah su yasa aka kashe su bai wani ma tukila ya fi kusanci da Allah eh tsautsayi ne kurum kai ma zai iya fado maka shikenan kurum haka ake ta rayuwa kurum me ja wannan duk abin da kuka aikata Allah ce fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an kathir wallahi tallahi da abin da hannunku ya tsorwata ne abin da hannunku ya aikata Allah ya ce wa ya'fu an kathir yana ma yin afuwa akan abubuwa masu yawa dama iya fasadi iya barna yayin da jinin dan adam ya zama ruwa ya fi shi tsada halas shi yasa wallahi kowa ya zauna cikin shiri wallahi tallahi idan ka san baka yi salatin annabin da ka saba kana yau ba kafin ka koma gida kai dan ba mamaki gobe ba kai wallahi kuma wallahi ba mamaki gobe in ka fitan baraka dawo ba wanda ya sa akwai wani nau'i na karatun qur'ani da ya saba yana yi wata ibada da ya saba yana yi bai yi ba ka daina taswifi ku dauki kanku a matsayin matattu kurum musamman a wannan zamanin wallahi ina gaya maka da kyau saboda ina tausaya wa kaina in tafi gurin ubangiji ban kintsa ba kuma kai ma ina tausaya maka tafi gurin ubangiji ban kintsa ba kuma ita musibar nan da ke zuwa yanzu wanda aka je aka kace su nan mutum 120 da wani abu a lokacin da suke je suke abin da suke ko suke taron da suke ko inda suke sun san za a kace su lafiyar su kalau suna hada hada watakila wani ma yana cin cingar yana dariya sai dai ka ji kana ganin kamar wasa ne kawai sai dai ka ji a kanka mala'ika yana tambayan kamar rabbuka wallahi wallahi wallahi ana uksimu billah a ga mutum malam an wanke shi an wanke an zuba ruwa an sa likafani amma jini likafani ya zama ja saboda jini ka ga mutum an yi rugu-rugu da shi ba daukuwa ma bai da dauku wallahi talla wani sai dai kama kama wanda suka kama shi ma sai sun yi wanka saboda jini in kafa ce an yi ragaraga da ita in kugu ne an faffasa kugun ya zama ragaraga da ake danda kashi wallahi akwai bindigar da idan ta same ka wallahi talla ko kashi sai ya sallama ma ita ake zuba wa mutane malam kuma malam abin tausayi malam innocent al'abriya ba san hawa ba su sassauka ba shine abin tausayin wanda bai san hawa bai san sauka bai komai ba to waɗannan mutane Allah ya halakar da su saboda sun ta annabi sun ƙi su bi saƙon ubangiji ina so mu rinka ɗaukan ƙistoshin kar mu ɗauke su a matsayin labari da za mu more what is the consequences ɗin ne wai me ya same su ne sakamakon su me suka yi ka tambaya mutanen nan da Allah ya halakar da su da tsawa wai me suka yi annabin suka kareta me suka yi Allah ne ya ce ku yi kaza suka ki su yi taguwa ce ce ga ta nan naqatullahi wa suqiyaha fakazzabuhu fa'aqaruha fadamdama alaihim rabbuhum bi dhanbihim fasawwaha ya salam Allah ce wala yakhafu uqbaha ga ta nan taguwa kada ku taba ta kada ku abin nan ɗinta don girman Allah dokar Allah nan kuka tara idan waɗancan mutanen Allah ya halakar da su saboda sun ketare wata doka ta Ubangiji waya ɗaya ko biyu mu yanzu dokokin Allah nawa muka ƙetare nawa muka karya fakazzabu fa'aqaruha fadamdama alaihim rabbuhum bi dhanbihim fasawwaha Allah ya raddaddage su ya halakar da su da tsawa ya girgije ƙasa a ƙarƙashinsu ya yi labulin da ƙasar shine fasawaha aka daina ganin komai sai gawo waki kurum ba ciwon kai ba typhoid ba hawan jini ba ciwon suga ba ciwon zuciya ba ciwon ƙashi Allah kuma ya ce wala ya kafa uku ba kuma ba a jin tsoron ƙarshen me zai biyo baya kasan wani wani ya je wani abu na barna zai tsoron me zai biyo ba ko to bayan ya gama aiki ya ce kuma wala ya kafa uku ba fa Allah fa baya jin tsoron fa wai me zai biyo baya Allahu akbar Allahu akbar to sai kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya kawo kisan waɗannan mutane su kuma ƙazantattun mutane mutane annabi Lut ya luwadi luwadi luwadi ustaz luwadi aina wata muguwar ƙazantar wato najasar zunubi mara daɗi mara kyau abin da ya zamanto kayan dare ruwan dare to yau ga annabi ludu tare da mutanensa aka sa masa suna na mutanen barnar da mutanen suke suna luwadi wa ludan idh qala liqaumihi ata'atuna alfahishata ma sabaqakum biha min ahadin min alalamin yanzu ya ku mutane na za ku rinka zuwa kuna aikata alfasha alfashar da a duk duniya ba wanda ya taba yin ta in ba ku ba malam a duniya ba a taba yin luwadi ba in ba su ba aka ce sai shedan shine malamin su shine ya fara luwadi a aikace luwadi fa da yawa yawan malamai sun ce ya fi zina illa ya fi zina kazanta dan mai luwadi an ce a kashe shi kamar yadda zamu zo mu karanta a cikin hadisi malam ka koma cikin suratu hud bude suratu hud aya ta saba'in da shida أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين yanzu za ku rinka zuwa kuna aikata alfasha irin alfashar da ba wanda irigaye ku da aikatawa ya ku mutane na ina faɗin wannan magana ina maimaita ta dan sako ya ishe wa ƴan luwaɗi na wannan al'ummar satin nan da ya wuce wani bawan Allah ya zo yana mun fatawa yana tambaya na wai wasu mutane ne suka je suka yi odan kaya wasu 'yan kasuwa ne suka yi odan kaya da suka yi odar kaya sai kwastam suka kama musu da suka kama musu aka ce ai ba wanda ya isa fitar muku da kayan nan sai wani suka faɗi wani mutum babba aka ce to amma shi matsalarsa idan an je zai taimaka ma amma fa sai ya kwanta da kai ile kuma suka je din suka kai kuka suka tsuguna suka yi gaisuwa suka ce kaza suka ce kaza suka ce kaza sai ya ce yayi sai ce to ai musu bayani ya koma gefe aka yi musu bayani ceto jama'a za a yi aiki amma sai an ba da dubura za ila wani daga cikin sumalin da yake lalacewa ta same shi gaji ko son kuɗi ya same shi ya duba ya ga kayan da ya oda miliyoyin kuɗi iya dan jarinsa da ya zuba sai ya samu abokanansa wai mu je mu yi shawara ko suka fita suna shawara sai ya ce dan uwansa ni ina ganin mu bayar ko zubi daɗe ya mara wallahi wala wani ya ce me kace wane ce wallahi mu bayar ko zubi ɗaya ma'ana la ilaha illallah muhammadu rasulullah kuma wani abin tausayi mala abin bakin ciki kaji ko kaga luwaɗin nan majority waɗanda suke manyan mutane ne suke galiban wata masifa za ga masu wanda suka fi yawan yi ban ce talakawa sai ba amma yawancin manyan mutane suke luwaɗi namiji ya kwanta da namiji namiji ya kwanta da namiji yanzu da yawa akwai takardu na aiki office na aiki da bara a baka ba wallahi sai an kwanta da kai Allah wannan sanin abu ne ai suna bugun waya su tambaya ko mutum ya rubuto wajen karatu ya tambaya wani da Allah akram kallahu dan uwana ne ya je neman aiki kuma dai ya samu aikin nan amma mai gurin ya ce kaza kaza kaza gaskiya sai an yi kaza wani ya yadda an yi wani kuma bai yadda an yi ba abun tausayi ko me yasa kun san suke wannan bokaye matsiyata su suke bada fata cewa duk wanda yake luwadi to mulkinsa ba zai ba zai ba zai ba zai rabu da mulki ba duk wanda yake luwadi ba zai talauce ba aka suke faɗa musu malami Allah ce a cikin suratul hud dan karanta mana mu ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب ina so ku rinka bin ayan kurin ku ji me yake faɗa ku ji.
وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد
a gurguje malam Allah ya tabaraka wa ta'ala dan kisa ta cika mana a gurguje ba ba mu zo wurin ba amma nan cikin kisa wato a cikin suratul hud alaihi salam Allah tabaraka wa ta'ala yake ba da labari yayin da wato annabi lut alaihi salatu wassalam mala'iku suka zo masa suka kawo mai ziyara sun zo masa ne a sifar yara matasa samari kyawawa hisanul wujuh annabi nuhu annabi lutu da ya gansu sai bakin ciki ya ji bacin rai si abihim wa daqa bihim zar'a gashi baki yayi amma sai shiga bacin rai saboda me shiga bacin rai saboda ya san bala'in da mutanensa suke yi wa wato ƴan uwansu maza yace yau mutanen nan za su kunyata ne ya ji bacin rai da bakin ciki ya rasa inda zai jefa kansa suna ƙanshi malam ga kyawawan halitta ashe malam mala'iku ne su mala'ika jibrilu ne suka taho da shi da rundunarsa ya ce ta hada yawmun asib yau wannan rana ce mai tsanani a gare ni in ji annabi lutu alaihi salam ya ce yau za a ji kunya a wata riwaya malamai suka ce ya tafi gona yana yin itace sai waɗannan baƙi suka zo ba su same shi ba sai aka ce yana gona annabi lutu yana itace mana ya saro itace ya ɗauko ya taho sai suka haɗu da su suka ce ai baƙinsa ne su suna tafiya mutanensa suna ganin su sai ce suke tab nuhu yau ka kama lutu yau ka kama mana abinci izgilanci kafin fa ya kawo su gida ya ba su ruwan da za su sha ma an fara kawo musu farmaki aka ce yanda idan ka ga abin sha'awa yawu yana zuba wallahi haka malam suka ga mala'ikun nan a sifar mutane suka rinka zubar da yawu suna Allah Allah mutanen nan su je gida su je su murkushe su sai barna da su ashe ba san ba ma- waɗanda ba za su murkusu ba ne ba yana cikin tafiya da su yake ce da su waɗannan bakin shi ma a lokacin bai gane su ba bai san su a bai ce ku ku san da labarin mutanen garin nan ba kuka zo mun a haka irin wannan halitta da ubangiji ya muku kuma kuka zo mun a haka ba su san halin mutanen ba suka ce me halin su annabi ludu ya ce ina shaida muku wallahi a duniya ba masharranta irin waɗannan mutane yan luwaɗi jama'a ya kamata ku ji kisan yan luwaɗi ku ji labarin ludu mugun abu ne ya ce a duniya ban san masharranta irin waɗannan ba sau hudu yana gaya mala'iku na ce wallahi babu masharranta mugaye kazaman mutane yan ta'adda yan fasadi yan luwaɗi irin waɗannan jama'ar tawa haka ni kuma Allah ya jarabe ni haɗan da waɗannan mutane ya turo ni gare su subhanallah a wata riwayar aka ce sun zo gida ne suka same shi suka same shi sai ya sake su a turaka jama'arsa suka zo suka kewaye suka kewaye ɗakin tirakat suna ta ƙoƙarin ɓalle ƙofa za su shigo su kame waɗannan baƙin hankalinsa ya tashi yana cewa baƙina ne baƙina ne kada a kunyata ni kada a tozarta ni shine waja'ahu qaumuhu yuhra'una ilayhi wa min qablu kanu ya'maluna sayyi'at daman tun kafin wannan lokaci suna aikata mummunan aiki suna zuwa su kwanta da namiji su abinda suke sai mu- namiji idan ne dan uwansa namiji iz- i- i- i- luwaɗi da shi yace ya qaumi haula ibanati hunna atharu lakum fattaqullah wa la tukhzuni fi dhayfi alaysa minkum rajulun rashid yace ya ku mutane na dan Allah ku rufa mu asiri ga 'ya'yana mata duk wanda yake son aure ya zo aure ya ta mace sun fi muku tsarki wala tukhzuni fi dhayfi ka ku kunyata ni akan baki na alaysa minkum rajulun rashid yanzu ba mutum mai hankali a cikin ku قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد suka ce ai ka sani ba mu da wani haƙƙi akan ƴaƴanka mata me muke me za mu yi da ƴaƴanka mata malam waɗannan mutane ƴan luwaɗi gaba ɗaya ba su da sha'awar mata ka duba sharri fa duk wani ɗan luwaɗi kuma ka tambayi matarsa wallahi bai da lokacinta akwai matar da Allah ya jarabe ta da da mijinta mai luwaɗi ta ce wallahi malam sai ya share wata shida bai waiwaye ni ba wata shida bai da lokacinta saboda ɗan luwaɗi ne yana zuwa kwanta da maza kuma luwaɗin nan malam in ka ce za ka yi akwai masu yadda a yi da su saboda malam da yana bayyana da namiji yana ɗaukan ciki da kun ga maza masu ciki a garin nan da yawa a tece wallahi dan wani zuwa yake zai zage kwanta a yi ta luwaɗi da shi a bashi kuɗi ya soke aljihu ya tafi a'udhu billah wal iyadu billah ma aqbaha hadha dhanb suka ce ai kan san wa innaka la ta'lamu ma nurid ka san me muke so qala law anna li bikum quwwa aw awi ila rukunin shadid yace kash ina ma da ina da wani karfi da zan yi maganin ku ko kuma in nemo taimako daga wat- wato wani rukuni wata runduna masu karfi su zo su taimake ni in murkushe ku bai sani ba ashe ga masu ga rundunan nan a kusa da shi hawa an da mala'ika jibrilu a ciki ai yana gama jawabi sai suka ce qalu ya lutu inna rusulu rabbika lan yasilu ilaik suna tare fa da shi suka ce ya lutu mu dinnan mala'iku ne daga ubangijinka lan yasilu ilaika waɗannan mutane da suka zo suna kokarin da su shigo za su shigo ba su yi su zo gurin ka ba kyale su kyale wani in ya isa tsohuwarsa ce ta yi naƙuda ta haife shi ya zo lan yasilu ilaik suka ce fa asri bi ahlika bi qit'in min al-layl hada kayanka maza maza ka tattara da kai da iyalanka gabaki daya ku yanki dare wala yaltafit minkum ahadun in kun kama hanya kada ɗayan ku yayi waiwaye an hana waiwaye ba waiwaye jama'a banda waiwaye innahu musibuha ma asabahum illa imra'atak sai suka ce amma fa banda matarka kai hakuri banda matarka ya lut banda matarka innahu musibuha ma asabahum abinda ya samu waɗannan mutane ka duba da suka yi wani uslubi wato baligh jiddan abinda ya same su zai same ta bai fa same su ba ma fa amma saboda suna da wato full confidence ina fata na total conviction wato suna da yaƙini na hakika cewa wallahi tallahi za a halakar da mutanen nan innahu musibuha ma asabahum matarka abin da zai same su shi ma zai same ta ka san saboda mai malam tana tare da su ai kwarai kuwa idan yayi baki ita take zuwa ta gayyato ta ce ku zo ku zo ku zo ku zo ga shi an kawo baki sun zo wasu malaman suka ce cewa aka yi da shi ya hada hadda matar tasa da komai da komai su sauran iyalansa da wanda suka yi imani da shi ya ce musu duk ya bi su ya rada musu ya ce kar kowa ya waiwaye amma ita matar kar ya ce mata kada ta waiwaya waiwayen me ai za su ji rugugi da rababababababa in sun bar gari za su ji gari ya rukuɗe ana ta azaba to za su waiwaya su leƙa to ba a waiwayawa in ka kama hanya kana guduwa kar ka waiwaya aka ce tunda bai gaya mata ba da yardar Allah tunda Allah ya kaddara mata za ta halaka to za ta waiwaya mala'iku suka ce masa inna mau'idahum as-subh yace duk suka ce masa yanzu kaga da daddare suke wani abu iya karshen lokacin da muka bar musu waɗannan mutanen daga nan zuwa asubahi ne ka daina ganin su daga nan zuwa asubahi garin nan gaba ki ɗaya za mu kifar da shi inda ban kwana kai ban kwana da su sai annabi ludu ya ce har asuba sai suka ce a alaisa subuhu bi qarib ba ku gane ba ko wato saboda tsabar sun gama kular da shi su mala'ikun suka ce daga nan zuwa asuba za mu kammala da su sai annabi ludu ya ce sai an kai asuba ma shi ne mala'iku suke cewa alaisa subhu bi qarib a yanzu asubahin ba kusa bane wasu malamai suka ce a a abin da yasa annabi lutu ya faɗa haka shine yana cikin yanayi ne na tsoro yanayi na firgici saboda sun haddada sun ce wallahi sai mun kashe ka in dai kana mun luwaɗi da waɗannan mutane sai mun kashe ka to yana ganin idan mala'ikun nan suka tafi suka bashi wata kila za su yi mai illa to kuma yanzu za ku tafi kuma sai da asuba mala riwaya aka ce mala'ika jibril shi kadai ya dauki fuffukensa guda daya a cikin fuffuke 600 da yake da shi kowane fuffuke riwaya kamar yadda cikin bukhari in ya bude fuffuke daya wallahi ka daina ganin sama manzo Allah ce naga fuffuken mala'ika jibril da ne daga sai na ga wato wato zinari azurfa lu'ulu'i kayan kwalliya ne yake diga daga fuffuken sa da tirare to fuffuke ɗaya kawai ya zara cikin ɗari shidan nan ya caka shi a ƙar yanda idan ka samu ƙasa mai laushi za ka sa mata tebur ka danna ko haka idan na ya ciccigo ƙasar garin mutanen annabi lodin nan i sama da su masu riwaya suka ce sai da aka jiyo ƙaran karnuka da ƙaran tumaki da raguna da awaki suna kuka be be be be ba kyale su ba su ma aka sako ta daga sama ka san abu ita waina idan za ka juya waina in kama juyin sauki da za ka yi mata kana juyawa ka kifa ta ko amma juyin da ya fi kowanne ciwo shine ka ɗaga ta ka kwaso ta daga gindinta ƙasa ka ɗaga ta sai ka yi sama da ita ka make ta haka to fashewa za ta yi to mala haka aka yi musu ba ni na faɗa ba falamma ja amruna Allah ce yayin da lamarin mu yazo umarnin mu yazo na halakar da su ja'alna aliyaha safilaha aliyaha safilaha he aliyaha safilaha Allah ya ce sai muka mai da saman garin shine ƙasa ƙasan garin shine sama ba wannan kaɗai ba wamtarna alaiha hijaratan min sijilin mandud muka yi musu kuma ruwan duwar watsu na wutar sijil musawwamatan inda rabbika wa ma hiya min adh-dhalimin bi ba'id wannan duwatsu na wuta sifa ne da Allah ubangiji isifanto da alamarsu daga gare shi tabaraka wa ta'ala musawwama mu'allama kenan masu alama daga ubangiji suke Allah ya turo su yace a halakar da mutanen nan yan luwadi to wannan kaɗan kenan malam daga cikin sakamakon masu luwadi a nan ɗin malam mai Allah yace yace waludan mai mai ta ayar ka ci gaba ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون yace da su yanzu ku mutane na innakum lata'tuna rijala shahawatan min dunin nisa yanzu maza kuke zuwa kuke sha'awar su ku bar mata kuna sha'awar maza ba mata ba ai abin da yake sananne shine namiji ya sha'awar mace amma ba wai namiji ya sha'awar namiji ba bal antum qaumun musrifun lalle bari dai ku mutane ne masu ƙetare gona da iri masu wuce gona da iri mujawizun al-hadda min al-halali ila al-haram masu ƙetare haddi daga halal kuma ku je ku bata ku fada cikin haram me suka ce masa mala وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون وما كان جواب قومه duk wa'azin nan da ya musu malam ba amsar da mutanensa suka bashi illa qalu an qalu sai dai cewa suke yi sashin su yake faɗa wa sashi akhrijuhum min qaryatikum ku fitar da ludu da shi da mutanensa daga garinku dama abin da ake faɗa malami ya wa'azi ya wa'azi ya faɗa gaskiya sai a ce a kore shi mana a kore shi sai a ta binciko dan ina ne wai asalin sa ma tukuna to alhamdulillah dai ba dan kwatano bane ko ba ka bane ba yawa bayan da zaka yi da shi dan Najeriya ne akhrijuhum min qaryatikum ku kore ludu da shi da mutanensa daga garinku ka duba tsiya irin ta tsinannen mutum wannan barnar da suke fa wai ita ce wai su ta mai da su su yan gari wai su su ne yan gari su kuma wanda suke musu wa'azin suka ce ba za su yi wannan ba su ana ganin baki ne innahum unasun yatataharun ai wai su mutane ne masu tsarkaka wai ba sa zuwa sadu da maza ta baya sannan ba sa saduwa ma da mata ta baya aka ce wannan mutanen dan tsiyar su malam har matan su ta baya suke saduwa da su har matan su jama'an na gaya muku wata magana za ku yi mamaki ko wallahi akwai matan da suke kawo kukan mazajen su ba sa saduwa da su ta inda aka saba ana saduwa da mace namiji sai dai ikifa matarsa ya ce luwaɗi zai yi da ita da yawa suna nan mata suna kuka akan wannan abin da yawa ka duba yadda yake zayyana lahumu shaitan wa malahum baya son wannan wurin shi ya fi son yi luwaɗin gidan ba haya ina a yi luwaɗi da kai a sai maka mota wani an yi luwaɗi da shi an bashi dubu ɗari biyar an kuma bashi jari ya shiga kasuwa wani an yi luwaɗi da shi an bashi ofa wani an yi luwaɗi da shi an bashi admission a jami'a wani an yi luwaɗi da shi an bashi ticket na siyasa ticket duba gai mu fa ticket wanda ba lalle bane kai to gashi dai goganku da na baku labari to shikenan sai Allah ya ce mi
فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين na'am وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين Allah ce fa an jaina shikenan mai gama ya gama mai duka ya kammala mu dai mun tseratar da annabi Nuhu- ludu kam fa an jaina mu muka tseratar da shi wa ahlahu da shi da iyalansa iyalansa anan wanda suka yi imani da shi kenan wanda suka yi imani da shi kamar yadda Allah ya ce fa akhrajna man kana fiha min almu'minin fama wajadna fiha ghayra baitin min almuslimin illa imra'ata amma banda matarsa banda matarsa kanat min alghabirina ita kan ta kasance cikin waɗanda suka saura cikin azaba shine ghabirin wanda suka saura cikin azaba albaqin almu'ammarin wa amtarna alaihim matara Allah ya ce muka yi musu ruwa ruwan mai ruwan azaba kamar yadda ya ce can wa amtarna alaihim hijaratan min sijilin mandud musawwamatan inda rabbik wa ma hiya min adh-dhalimin biba'id ma'ana ayat cikin suratul hud ita ne ta fassara wannan madaru ba madaru na ruwan sama bane madaru na ruwan azaba ne Allah ce fanzur kaifa kana aqibatul mujrimin duba kaga yaya karshen masu barna ya kasance duba kaga yaya karshen yan luwadi ya kasance duba kaga ya kai mai luwadi ya kai mai nemo mazan da za a yi luwadi da su ya kai wanda sana'a ka luwadi ne ka duba ka gani yadda Allah yake baka tarihi yadda Allah ya halakar da waɗancan dan me Allah ya halakar da su saboda luwadi kai kuma kana tsammanin kai Allah zai kyale ka wallahi Allah bai zai kyale ka ba zai kwashi albarka a rayuwarka zai kwashi albarka a zu- a dukiyarka ya kwashi albarka a zuri'arka ka zo ka yi rayuwa ta Allah ya isa akwai wani mutum ana ba da labari kwanciyar zafi ne ake yi ka san wasu wani in ya kwanta yadda kaga doya ka ajiye haka yake ko me za ka mai ba zai tashi ba so shi sai ya zo ya shiga cikin yara irin almajirai ɗin nan masu kwanciya wallahi malam layi layi yake bi kana kwance baka sani ba zai kwance maka wando yayi da wannan yayi da wannan da ya ga zai farka sai ya maza maza ya juya sai ya tsallaka bayan wancan haka zai kare daren nan yana yin luwadi da mutane akwai wanda ya'ya suke daukowa yaro yake daukowa sai ya dauko yaro ya ajiye wallahi ko kwanan nan akwai wanda aka bi shi a nan cikin garin nan ya je ya dauko samari ya zube kuma abun mamaki da matarsa ta aure a gidan matar tasa ta aure ya ɗauko su ya zo da su yana luwaɗi shi mutanen unguwa kuma sun sani ɗan luwaɗi ne ana kuma kallon shi sai ya zo da yaro ya ajiye shi sati ɗaya sati biyu ya je ya ɗauko wani yaro daga wata unguwa ya ta kwanciya da shi kuma an riga an sani matarsa ta sani to ba ya yadda za ta yi da shi saboda yana da kuɗi yana da mota mai tsada yana da babban gate yana da gareji in ya shiga ya tura ba wanda sai buɗe masa shikenan kuma mutanen unguwa sun sani suna gani wasu yara suka yi kukan kura suka ce ba za a yi musu wannan iskanci anguwan ba suka bi shi katanga ya haura katanga mai tsawo sosai ba kuma da gidan shi a cikin iyalinsa abin tausayi da 'ya'yansa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana faɗa a cikin hadisin da Imam Ahmad ya fitar da shi la'ana Allahu man dhabaha li ghairi Allah ولعن الله لعن الله من غير تخوم الأرض ولعن الله من كمه الأعمى عن السبيل ولعن الله من سب والده كوالديه ولعن الله من تولى غير مواليه ولعن الله من عمل عمل قوم لوط ولعن الله من عمل عمل قوم لوط ولعن الله من عمل عمل قوم لوط حديث إمام محمد من ذا الله يتي جماعة duk mutumin da ya yanka ba dan Allah ba Allah ya tsine masa albarka jama'a duk mutumin da ya canje iyaka a fili ko iyaka a ƙasa ko iyaka a gona Allah ya tsine masa albarka jama'a duk mutumin da ya kautar da makaho daga hanya makaho yana kan hanya dan mugunta ya kama sandarsa ya tura shi hanyar da zai je shiga kwata ko rami Allah ya tsine masa albarka saboda bai da tausayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah ya tsine wa wanda izagi iyayensa duk mutumin da ya zagi baban shi ko ya zagi uwarsa sunansa tsinanne la'ananne inji annabi manzo Allah ya ce Allah ya tsinewa wanda ya nuna cewa wani ne ubansa ya watsar da ubansa ya ce wani shine uban shi man tawalla ghairu mawali wanda ya jibinci lamarin waɗanda ba su ne majibinta lamarinsa ba ya danganta kansa ga wani familin da ba nasu ba saboda shi dan talakawa ne jikan talakawa tattaba kunnan talakawa amma baya so a danganta shi ga wannan sai ya danganta kansa ga wani famili na masu kudi ya watsar da iyayensa masu talauci Allah ya tsine masa albarka sai manzo Allah ya faɗa sau uku yace jama'a duk mutumin da yake aikin mutanen annabi ludu Allah ya tsine masa duk mutumin da yake aikin mutanen annabi ludu Allah ya la'ance shi duk wanda yake aikin mutanen annabi ludu Allah ya tsine masa albarka sau uku annabi ya faɗa hadisin imamu ahmad a wata riwayar ta abu dawud kamar yadda ya kawo shi a cikin as-sunan manzo Allah ce man wajadtumuhu ya'malu amala qaumi lut duk wanda kuka tarar da shi yana aiki irin na mutanen annabu ludu faqtulul fa'ila wal maf'ula bih da wanda yayi da wanda aka yi da shi duk ku kashe su gaba daya saboda tsabar wato wato kazantar luwadi a wata riwayar manzo Allah yake cewa ko dabba ce aka yi luwadi da ita aka kashe ta kurum akuya wani ya hau kanta tinkiya wani iluwaɗi da ita a katta kurum haka imamu tirmizi ya fitar da wannan riwaya da sauran malamai tirmizi ya ruwaito shi imamu albani ya yi bayani akan su yace wannan hadisin sahihi ne ingantacce ne duk wanda iya da aka yi luwaɗi da shi hukuncinsa a kashe shi duk wanda iya je iluwaɗi da wani hukuncinsa a kashe shi alfa'il wal maf'ula bihi kenan Allahumma illa wanda tilas aka yi masa waɗannan malam kaɗan ne daga cikin hadisai masu tarin yawa da suke mana magana akan bala'i da ke tattare da wannan mugun zunubi na luwaɗi kusan da wayayenku suke alaƙa kuma ya kamata kowane mutum a san tarihinsa a san ya yake duk wanda yake akwai alamar tambaya ko tuhuma akan sha'aninsa dangane da wannan harka to ku nesa da shi saboda iya lalata rayuwa kenan kuma mala akwai wulakancin da ya wuce kana namiji ka je ka bada dubararka wani dan uwanka namiji je kwanta da kai akwai rashin mutuncin da ya wuce akwai renin wayo da ya wuce wannan ustaz ga mata ka duba yadda mata suke masha Allah da yawa to shine malamai suke sabani wai mai hukuncin luwadi haddinsa akwai waɗanda suka ce haddin luwadi iri ɗaya da na zina mara aure a masa bulala nawa ɗari tamanin na ƙasafi ne a mai aure fa a jefe shi akwai wanda suka ce kawai kowa iya luwadi kurin a kashe shi hukuncin mai luwadi kisa kuran a samu takobi a sauke kafadarsa a sauke makogwaransa kuma hakan kawai za a faɗi magana kar ai wani dogon sharhi da bayani dan shine maganin masu wannan abun to babu shari'ar musulunci babu doka ta Allah shi sa mutane suka shantake kafa suka miƙe yanzu a tsarin turawa babu wannan zaka iya yi da karan kama to wannan masifa ta zama ruwan dare ta zama ruwan dare ta zama ruwan dare muna fatan Allah ya tsare mu ya tsare rayuwar mu ya tsare al'ummar mu ya tsare ƴaƴan mu ina jaddada muku ku san da wa ƴaƴan ku suke alaka ƴaƴan ku ku san da wa suke alaka wurin wa suke zuwa wani fa malam za a yi tayi da shi ba zai bayani ba saboda yana jin kunyan ya faɗa an yi da shi sannan kuma suna yin tsafi su yi da mutum idan aka yi da kai da farko gobe da kanka za ka koma ka ce a yi da kai yadda ɗa namiji yake sha'awar ya mace wallahi ka yan luwaɗin nan malam idan sun ga namiji malam suke rawar jiki malam suke sha'awarsa kuma suna da alamomi suna da sign da suke yi duk mutumin da kaga kuna wasa da shi daga wasa yana mika hannu yana taba ma zakari to dan luwaɗi ne ko daga yin wasa da shi yana kokarin taba maka dubararka wannan duk sign din su ne dan luwaɗi ne babu lokaci lokaci ya riga ya kure mana insha Allah ta'ala na san zamu da samun gaba wata rana a bayani dalla dalla da kuma ban yi muku magana mala akan cututtuka da bincike na ilimi ya tabbatar dangane da yin luwaɗi ba da irin bayanan da malamai suka yi dangane da akibar da al'umma da take luwaɗi irin masifar da zai same ta idan aka gaya maka to kawai za ka naɗe littafinka ne ka rufe ka ce lalle halin da muke ciki ya cancanta mu shiga halin da muke ciki saboda luwaɗin da kawai ake a cikin wannan al'ummar kuma ni yana ba da shawara yana da kyau mutane ko waɗanda mutane su yi ƙoƙarin tsarkake unguwarsu kak ku bari wani bara gurbi ya zo ya zama na muku anguwa ya lalata muku yaya ya lalata muku tarbiya kusan duk yadda za ku yi ku raba shi da unguwan nan a matsanta masa sai shi da kansa ya ji baya son zama unguwan nan za ka zauna unguwan nan ka zama mutumin kirki ba za ka zama mutumin kirki ba ga sana'ar ka kana wannan abun to kar a sake masa ya ji daɗi daga shi har iyalinsa ta yadda gaba ɗaya zai ji cewa ba zai iya zama a nan unguwar bai tattara ita muna fatan Allah ya rangwanta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaikum bismillahir rahmanir rahim wannan bawan Allah yake tambaya cewa ko kuma yana bukata addu'a ne dan uwa ne da muke tare shi a nan Malam Muhammad Awwal Lawan idan Allah kai mu ranar Laraba insha Allah akwai um, kare rubutun da yayi da zai yi abinda ake ce da shi defense na PhD mathematics insha Allah zai yi na ya zama dokta kenan ranar Laraba za a yi masa wannan jaraba yana bukatar ku taimaka mai da addu'a Allah ya mashi sa muna fatan Allah ya taimake kai baka nasara kuma insha Allah muna yi ma albishir zaka dace da yaddar ubangiji kuma muna fatan Allah ya sa ka zama cikin jagoran da za su taimaki musulunci ka zama daktoci yan boko masu taimakon addini ba ka zo ka kama maka addu'a mun tura maka mota kuma ka gama ka zama dakta mu daina jin doriyar ka ba ka koma jami'a ka je kana azabtar da 'ya'yan mutane ba ka taimaki addini Allah ya taimake ka muna kyautata maka zato kuma za ka dace da yardar ubangiji Allah ya sa kana cikin masu sharewa musulunci hawaye musamman akan halin da ake ciki ka ta duba littattafan lissafi da ake karantarwa a primary nursery schools junior secondary schools da senior secondary schools namu da wala ka ga wanda musulmi ya rubuta amma yanzu ka zama dakta a mathematics to muna fatan za mu yi ta ganin littattafai da yawa a ɗebe littafin arnan nan a shigo mana da na musulmi ko? yawwa wannan shine abin da muke fata Allah ya taimaka wai dangane da waka da wanda yake jinta mai hukunci duk haram ne da yinta da sauraranta duk haram ne alfa'il wal maf'ula bihi duka gabaki daya duk ba su halatta ba wanda yake jin waka ranar tashi alkiyama dalma za a narka a dura masa a cikin kunnensa yana fita daga nan yana shiga nan yahudanci ne aka zo aka dora mana duk samari wayoyinsu waka wayoyinsu waka waka kaɗe kaɗe an raba ku da ƙur'ani an haɗa ku da waƙoƙi shi sa wannan ya ce shi ma yana da kyau a jawo hankalin musamman samarinmu matasa kullum in an kawo farmaki wa matasa ko ake kawowa kullum amma ba ku fahimta ba ba ku gane ba gani kuke in an ce ku yi addini an takura muku to shi addini in baka yi shi ba ka je ka yi addinin wani in baka yi ra'ayin musulunci ba to ka yi ra'ayin wani ai da kuɗin ku ba da kuɗi ana sa muku waƙoƙi da ainihin wato kaɗe-kaɗe da fina-finai na batsa ya ce wani mai takardar ke cewa ta dalilin wannan ma akwai waɗanda ma na 'yan luwaɗi ne ma musamman na 'yan luwaɗi ne ma musamman kuma a yaudari mutum ta hanyar wannan a zo a yi ta luwaɗi da shi komi dai aka ja dai za ku ji da ku ne yanzu wannan duk luwaɗin da ake magana ai ba da dattawa ake ba ko akwai ɗan luwaɗin da zai samu tsoho ya luwaɗi da shi da yara ake matasa ku ne ku ne target din ku ne casualties din Allah kiyaye shi yasa an karke addini to ba wani mara mutunci da sai tinkare kama yana ganin kama tsoron ka zai ji ku lura da wani abu wallahi malam ko matashi ne ya zo ya kama addini a gidansu wallahi tsoron sa ake ji Allah bai addini wallahi zaka ba ba a fiye takalarsa ba saboda ya kare mutuncinsa ya kare darajarsa ya bi Allah sai Allah ya sa kwarjininsa a gidan ko ba haka bane ba yawa in wani abu ma za a yi za ga shi an dan daga masa kafa saboda ya bi Allah to daukaka nan tun daga duniya ballanta na kuma ka je lahira mala'iku ne za su rinka mutunta ka da waɗanda wannan kuma ya rubutu yake ci a jan hankalin waɗanda su kuma su cire kuɗinsu su yi gidaje na kallon wato fina-finai da bal mutum ya gida a cikin tsakiyar unguwa ana nuna mutane fina-finai da kallon bal na turawa kafirai kuma musamman lokacin sallah ya yi ma wallahi ba za a buɗe wurin ba mutane kyamas suna ji ana kiran sallah cikin unguwa ba wanda zai tashi wannan bal ɗin ta fi sallah to ina ga wannan ba sai an yi wa'azi ba kowa ya riga ya san ba daidai ba ne ra'ayi ne muna fatan Allah ya gyara ko musamman wanda yake da awar shi ahlus sunna a ce yana wannan ɗabi'ar wannan ba Allah yake cewa wai shin idan mutum ya aure akwai wani lokaci ne da shari'ar musulunci ta iyakance a daidai wannan lokacin ne mutum zai tare da matarsa ma'ana akwai wani specific lokaci da aka ce ko da daddare ko da yamma ko ranar laraba ko juma'a ko asabar ko ladi ko dole sai weekend shari'ar musulunci ta ware wani lokaci a a kowace rana za ka iya tarewa da matarka kowace rana babu wani lokaci da aka kayyade haka ya rubuto cewa dangane da alakar aure tsakanin miji da matarsa akwai lokaci ne da shari'a ta ware babu koyaushe babu wani lokaci babu wata rana ko sati ko wata ko shekara babu ko kwana ko awa koyaushe in mutum ya ga dama amma malamai suna faɗa cewa ya kamata mutane su rinka karatu ibn al-qayyim yana faɗa cewa yace yawan yin jima'i namiji akwai waɗanda suna alfari wai suna da yawan jima'i sai mutum ya zo yana faɗa a gaban abokanansa ai shi yana kaza yawan yin jima'i yana illata mutum a ƙarshen rayuwarsa ya rage mai ƙarfi ya tufa bai da ƙarfi bai da fawa saboda ya ƙarar da ƙarfin nasa tun can ɗaya kenan na biyu kuma ibn al-qayyim yake cewa yana kashe ido sai mutum ya zama idonsa yana weak da ƙarshen rayuwa sai ya zama ko dai makawa ko kuma dai baya gani malamai na addini suna faɗa cewa alaƙar aure tsakanin namiji da mace wanda ya fi kowa fiƙihu da fahimta shine ana yin alaƙa da mace ne ala hasabi sha'awa idan sha'awa ta zo maka sai ka yi in baka da sha'awa ka rabu da ita ta rabu da kai kar ka zo ka haɗu da jarababbiyar mace kullum tana liƙe da kai ba daidai ba ne gaskiya ne kasa akwai mutanenmu da wato gani suke wani burgiya sai mutum ya je ɗebo wani itace ka ga yau ya ɗauko ɗaci an danna masa an haɗa masa da albasa da wake ka duba a jika albasa a jika wake ka je da warin abin nan zai a jika albasa a jika wake a ƙara matsewa da lemon tsami akwai akwai a kawo sassaƙin ta zargade ko wane ne a haɗa ka ga mutum ya yi wani dakin na masifa in an yi magana ce ai abin kenan gyaran danga subhanallah wannan ƙauyancin har yaushe shi sha'awarsa kullum yana tare da mace ba burgewa bane ba ana alaka da mace ne ala hasabi sha'awa kana da sha'awa yi baka da sha'awa shi kenan ku je ku tambaya hatta likitoci suna faɗa wanda ya fi zaman lafiya shine mutumin da idan ya ji yunwa ne yake cin abinci ba wai wanda koyaushe na kan ci abinci ba da safe ka ci an jima ka dada ci kafin azhar ka ci sau uku bayan azhar ka ci sau hudu bayan la'asar ma kafin nan ka ci sau biyu bayan magariba ka ci sau uku bayan isha'i ka ci sau sha bakwai a'udhu billah kathiri ya akhi ciye-ciye matsala ne wanda ya fi kowa zaman lafiya a gangar jikinsa shine mutumin da yana cin abinci ne ala hasab yunwa in ka jin yunwa ɗauki ka ci ba ka jin yunwa ko me aka kawo ka ci alhamdulillah ya ishe ne saboda wannan yana iya faruwa ka gama cin abinci a gida ka je wani guri an kawo abinci ce ka amma fa na ci abinci amma dai barin ƙara to matsala ne ka ƙara to ka koma kasuwa kuma ga wani mai balangu mai kyau ya zo irin na yamma na an zo ana yankawa da gurasa ka ce yanko mun na ɗari bakwai da hamsin ina za ka shi yawa yawa so illa ce yawan ciye ciyen nan sai sababa maka cuta da ciwuka a jikinka to haka alakar aure ma so wannan shaye shayen magunguna da wadda ake yi waye waye kaza kaza kaza nan ba daidai ba ne kowa ya yi a bisa salikarsa da wato yadda yake sha'awa yadda yake ji yake so akwai wanda yake da karfar sha'awa sai ya je akwai wanda shi bai da sha'awa sosai shikenan sai matarsa ta yi haƙuri ko ba sharaɗi ba ne don mutum yana da mace kullum sai alaƙar aure da ita ba sharaɗi ba ne na gaya muku ku bashi ala hasabu sha'awa haka malaman suka faɗa a littafi so da yawa akwai wanda suna rubtawa su je su jefa kansu shi matsala ba tare da sun farga ba akwai kuma matan da suke kayyade wa mazajen su lokacin saduwa da su musamman yan boko ana yawan rubuto takardu ana yawan kawo kuka mace ya kamata ku ji da kyau mace ba ta da yanci ba ta da dalili a shari'a ba a ba ta dama ta kayyade wa mijinta ga lokacin da zai alakar aure da ita ba ita ce a ƙasa shine a sama so lokacin da yana yake so yake sha'awa yana da dama matarsa ce dan ba zai je izina ba ina fata ana fahimta zai iya yiwa mijin yana sha'awa ke kuma baki da sha'awa sai ki hakuri ke mai da'a akan haka ba za ki ce ke ma sai kin ga dama ba to sannan kuma zai iya yiwa ita kuma matar tana da sha'awa mijin bai da shi to idan ya ga za ta iya fada cikin wani yanayi shi kuma sai ya taimaka mata amma dai kai ya wuce gona da iri ku fahimci wannan da kyau akwai waɗanda suke sanya kuɗi kuɗi ka san mace iyayen da ka suke mata iyayen da za ta rena maka wayo ku yi haƙuri da wannan kalmar tawa amma ita ce gaskiyar iyayen da ka bata dama iyayen da ka sake mata iyayen da ka bata yanci iyayen da ka bata mulki a gida iyayen da za ta gara ka iyayen da za ta casa ka wallahi so akwai an samu matan da saduwar aure idan za su yi da mijinsu na farko sai sun kayyade mai a sati sau kaza sannan kuma sai ya biya ya lale kuɗi yadda kasan zai biya albashin mai shara haka ita ma zai biya ta haka suka yi alkawari a haka suke gudana ranar da bayi da kuɗi ko ya zo canji ne aljihunsa sai dai hakuri akwai wanda alkawari ne sai ya siyo wani abu alkawari ne za ce ai na gaya ma in dai baka zo da abu kaza ba kar ma ka yi magana akwai wanda da kansa yake gaya mai ce wallahi a karamakallahu sai ta zo sai ta shiga daki ta shiga ta kwanciyar ta idan ta shiga dakin ta kwanciya ni zan je in taso ta sai na minti arba'in ina tashin ta ina tsaye tana ji na ta ita tashi ya ce a daddare sai ne zirga-zirga sau uku kanta ba ta tashi ba ya ce in ta rena mun wayo wani lokacin sai ta kule dakin sai ta sa makulli ina da makullin dakin amma sai ta bar makulli a ciki na yi na yi na buɗe ba zai buɗe ba aka zan ta zirga-zirga har asuba ita yi kara kara kara dariya ko Allah kiyaye ka kada a jarrabe ka subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh